أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار كمان دينا يو عشرين دا هدوكو عشرين دا هدوكو وتنزل الحجة hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha hudu kuma ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa kamar da yadda muka sani muna karanta wannan takaitattar risala a matsayin goron sallah ko wanda ana magana kan hasken takawa da kuma dufai na sabo Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga duk wannan yau za mu tashi akan nan ba ta 21 ne ina tsammanin ko alhaji wal 20 العاقبة الحميدة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين wato sakamako akiba shine abinda mutum gamawa wanda za a ce biyo bayan rayuwa kenan akaba shai akiba shi wato abinda ya biyo baya yanzu rayuwa abinda zai biyo rayuwa wato bayan rayuwa ta kare a samu yabo mai kyau a samu abu wanda ake so a nan duniyan kuma da lahira kenan wanda mutum ko a nan duniya idan ya kyautata wata rana sai ka ji ana ambatan kyautata wanda ya yi ba za a manta da shi ba har shi ne ma abin da wani lokaci sai su ce mashi legacy abin da mutum ya bari lokacin abin da ya kafa na alkhairi yana da legacy yana da wasu abubuwa da ya bari waɗanda abin nan ne kuma a wani wuri kamar yadda za mu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa mafi alkhairi daga cikin al'umma shine wanda al'umma suka amfana da rayuwarsa a lokacin da yake raye wannan shine mafi alkhairi saboda haka muna fata Allah ya samu daga cikin wanda za a amfana da rayuwarmu kuma wannan abun ya zama mun ba asar ne wani gurbi ne wanda za mu yi murna da shi ko da muna lahira kada mutum ya ba asarin da zai zama mashi masifa na taɓa ku labari nan cewa wani matashi sai ya zo yana kallon fima-fimai phonography sai ke kallo yana kallon abin nan b abin nan kuke ce mashi ko bf da dai abin da ya kama da duk sunayen da ake ce masu yana kallon fima-fimai waɗanda suke na batsa waɗanda ba su da kyau to idan ya yi sai ba abokan shi idan ya gani sai tura ma abokan shi su ma abokan su gani sai ya ce kawai da ya gaji sai ya ce kai bari shi tun da ya riga ya yi subscribing bari kawai ya yi login din su in face account din shi su rika amfani in ya zo kawai su gani kai tsaye in ya zo su gani kai tsaye shikenan ya sa su a ciki da abu ya zo su gani ba sai ya tura musu ba shi kuma ya yi ya yi subscribing na shekara biyar sai kuma ya mutu bayan da ya mutu nan sai suka ci gaba da gani su suka ga ana turo abin nan suka ce kai gaskiya ba sun san cewa wannan abu da ake turowa duk abin da aka turo din nan fa yana iske shi shi ma a kabari saboda aka bari su taimakai su su sa a cire shi kawai a tsaye da abin nan suka tuntubi can cibiyan abin nan din da ya rijista suka ce gaskiya mai account din nan ya mutu amma abin da suke so a stopping abin nan yanzu su daina gani suka ce ba yadda za a yi abubuwan da miliyoyin mutane ke gani ka ji fa miliyoyin mutane ke gani ba su iya kulle shi sai dai in za su iya turo code din da suka ba shi sannan sai su amfani da shi su kulle shi su login din shi out to kuma gashi su ba su san lambobin nan ba wannan lambobi kamar yadda ka san abun nan ɗinka ne yanzu passport na pins ɗinka na atm ai ba wani kake gaya ma ba ka boye abinka ne to shi ma wancan haka ne in sun ba da lambobin mutum zai boye abin shi ne password ne na haka yanzu ba san su ba sai suka ce to baya da za a kulle shi sai dai yin shekara biyar din nan ya kare kudin shi sun kare abin zai tsaya da kanshi amma za a yi shekara biyar ana shan akuba auna ka gani saboda haka utruk asran qabla rahil aka ce ka bar wani gurbi kafin tafiya to gurbin nan mutum ya bar gurbi mai kyau amma duk mutumin da ya kafa ma kanshi mummunan gurbi to shi zai anshi sakamakon wataƙila mutane nan su yi ta shagalinsu da wannan abin da abin ne amma kuma mutum shi yana ansa hukubar da ke faruwa kada ku manta mun karanta littafi a cikin at-tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhirah da cewa kada kuma haka yi ibn al-qayyim yayi magana cikin igathatsa haka yayi magana cikin wancan littafin nasa ar-ruh yace ku yi kokari kada ku rika kunyata matattunku kunyata matattun nan shine mutum ya mutu ya bar abun nan baya ya bar ya'ya ko ya bar abun nan ba abin da suke banda mugun aiki ko kuma shi da kanshi ya kafa abun kuma yanzu gashi nan mugun aiki ne kuma ana ta amfani da shi shi kuma yana ansa sakamako a lahira Allah tabaraka wa ta'ala ka tsare mu saboda haka aqiba mai kyau wanda mutum zai samu bayan sa alhamida alhasana wanda take mai abun yabo mai kyau fi dunya wal akhirati lil muttaqin gaba daya ga masu takawa ne قال الله عز وجل الله تبارك وتعالى يأتي وأمر أهلك بالصلاة كأمرت إيالك دين صلى واصطبر عليها سننكم أتيجي أكي أيها قولي كدا أدينا سيغا شنزما لمن سامكم مشكم مسيفة أم كل مسلاتي wasu da yawa sun daina sallah kwata-kwata sun daina ba maganan wai magana ne da yawa yanzu matasa na faɗin sun ma daina sallah wani ma ya ce ya ma manta da ana yi duk wanda ya daina sallah ta dalilin an kulle masallaci ya daina wallahi sai Allah ya tsare wanda ya sai hana shi sallar nan alakira an tambaye shi sai dai mutum ya tanaji ansar da zai ba Allah domin wanda ya sabbaba aka yi aiki mai kyau yana da lada wanda ya sabbaba aka yi mummuna yana da zunubi manzon Allah ne ya faɗi ba ni ba saboda haka wanda ya ba da dama ko ya taimaka aka bi Allah yana da lada wanda ya taimaka aka saba ma Allah yana da zunubi duk wasu hujjoji da ake kawowa wallahi ni dai iya fahimta ta ban gane su ba domin duk abin da za a yi wa mutum dan ya samu lafiya ko ya zauna lafiya a duniya in dai bai addini ba kashe shi akai domin rayuwa ba ita ce babba ba addini ne gaban rayuwa da aka ce ana yi ne dan maslaha a daruriyatul khams da aka kawo cewa dole a tsare ma al'umma su nan ba na farko shi addini aka ce ba ce aka raya shi wa jiki ba ta aka yi jiki ba ba ta aka yi rayu kawai don ya ci abinci ya kwanta ba ya ci kawai ya sha ya huta ya bacci ya ji daɗi ba shi bane farko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin so haka ba ba zama ba ba jiki ne masu farko ba addini ne number one idan babu addini komi ya mutu idan an samu addini komi zai gyaru sahabban manzon Allah rayukan suka bayar saboda su addinin ya rayu mun sha maganan nan suka ba da dukiyar dan addinin ya tsayu ku diba wanda za a zo fa ana yanke masa gabobi hubai ana yanke mai gaba ana datse mai gaba ga kunne an yanke amma ya kayyata manzon Allah ya rusa addini yake sai da ya mutu haka ana yanke mai gabobi inda rayuwa ake fifita ba sai so rayuwa ana yanke masa gaba ana yanke masa kunne ana yanke masa gabobi har akai gunduwa gunduwa da shi yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma ku dibi wancan kissan ta hubayb shi kuma ku duba fa shi fa lokacin da aka damkai manzo Allah ne fa ya aike su su tafi su je su nemo wani abun nan aka damkai shi ma aka kama shi aka ce yanzu kana so a kyale ka ka koma gidanka ka zauna lafiya cikin iyalinka ku auna ka zauna lafiya cikin iyalinka shi kuma manzon Allah mu kamo shi a madadinka ya ce Allah kiyaye Allah ya tsare shi ya zauna cikin iyalinsa lafiya lauya ce shaye bacci kaya ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace da wannan ne aka daure shi aka zo gaban yara aka yi masa ature aka yi masa tsirara aka wulakanta shi gaban yara da mata suka yi masa ihu duk bai damu ba yace walastu ubali ina qutalu musliman ala ayyi dambin kana lillahi masra'i har zuwa karshe ce ban damu ba ban ni ban damu ba in dai aka kashe ni akan addini saboda Allah yace ban damu ba ta kowane gefe na fadi ba komai in dai saboda Allah za a kashe ni ba komai sannan mutane su ce wai ana ba mu wai gata aka yi mana a hana mu sallah a masallaci an tsare masallatai ba a san ranar bude su ba sannan a ce an mana gata wallahi an zalunce mu wannan shine bi ma'anar kalma kuma fahimta ta ce nace in kana da wata fahimta ta wannan ta ce amma dai yadda za a dauke ni daga wannan fahimtar ban san ranan ba dan ya fahimta ta kenan ba wani dalilin da zai sa a kulle masallatai ba ranan bude su mutane sun sun fanɗare sun daina sallah sun daina bayan sallar nan ita ce imaduddin baya da za in ana so a zo kusa da Allah ta hanyar bauta ake zuwa kusa da Allah ku ji wanda ya zo ya ce yana so manzon Allah ya tambaye shi kowa ya tambaye ni wani abu na yi masa kai ma menene kake so riwayoyi kala kala ne aka ce akwai ranar sanda annabi ya tambaye shi na farko ya je ya ta tunani mutumin da lokacin da wurin da zai kwana da rigar da zai sa da abincin da zai ci duk bai da su ko ba haka makaranta ba karatun nan sabo ne bai da riga bai da wurin kwana bai da abinci har ma ya ce wata rana in sanyi ya tsanani ya koma ya shiga cikin masallaci ya kutsa cikin wasu yadda zai samu ya ɗan ji ɗumi-ɗumi sai ya tuno ya ce rubai kai asara manzon Allah in ya fito da daddare zai kama ruwa wa zai bashi buta shi ke manzon Allah hidima wa zai dauko sai ya fito ya koma kofar ɗakin manzon Allah ya tsubunna duk sanyin nan na Madina yana bakin kofa na manzon Allah ya fito ya tashi zambur ya tashi ran nan manzon Allah ya tambaye shi ya ce nayi ma kowa komi kowa na saka masa nayi masa wani abu kai me kake so yayi shiru ya tafi yaje yayi tunani yace ko ya roki manzon Allah a roka masa Allah ya zama mai kuɗi kamar Usman bin Affan ko ya zama kamar Abdurrahman bin Auf shi ma ya taimaki addini da kuɗin nan ya sake tunani yace kai rubai kai asara in ka roki manzon Allah ya roka ma Allah wani abu na duniya ya dawo manzon Allah ya kare masa maganan nan yace to ni ina roƙon murafaqataka fil janna ina so lokacin da zaka shiga aljanna in biyo ka muna jere ka fada da ka fada da ni da manzo Allah ya shiru ya ce aw ghaira zalika ba wani abun banda wannan wannan ne yace huwa zaka ya rasulullah ni abin da nake so kenan yace to ka samu wannan amma fa a inni ala nafsika bi kasrati sujud wani wurin bi kasratin nawa ka zo ni kuma ka taimaka man ta bangaren ka da yawan bauta ana samun abin da ke hannun Allah ne in ana neman a samu ko in ana neman a samu kariya daga Allah ana samun wannan ne ta hanyar kusanta zuwa ga Allah ba ta hanyar nisantar da al'umma daga Allah ba ba ko hanyar nisantar wanda ta kai a hana al'umma shiga masallaci su roki Allah tabaraka wa ta'ala domin shine wurin da yafi kowane wuri daraja a doron kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa inda Allah ya fi so a doron kasa a cikin kowane gari masallatan wannan al'umma inda Allah ya fiki a kowane doron ƙasa kasuwannin wannan al'umma sai ga shi ainihin da yadda kasuwa kan masallatai kuma al'umma na kallo saboda haka wannan abu dole ne mu rika jin bakin ciki bakin ciki in akwai wani bakin ciki da zai dame mu ya kamata ya matsin cikin hana mu masallatan Allah ya dame mu ba kasuwa ba ita kadai inda nan shekara goma baya za a gaya mana za a yi wani da za a ce jama'a suka zaɓo shi kuma ya zo ya kulle masallatai a yi ba rana a kulle masallatai a yi magana ya ce ba zai yi ba wallahi da mutum ya yi nadaman a ce tsaya a rana ya zaɓi kowane ne kai da kanka ka zaɓo wanda zai hana ka kusanta Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine muntahal musiba da muna gane abin da ake faɗi da muna gane addini musiba ce ba karama ba sai dai mai ta roƙon Allah ya ba mu mafita tun da Kaduna ta fi kowane gari masifar corona to mu dukufa mai ta roƙon Allah ya ɗauke mana wannan masifa don mu samu mafita mu koma masallatai mu rika bauta Allah mu rika karanta littafin Allah ba karatu ba komai kuma duk lokacin da al'umma suka koma haka nan sun buɗe kofan azaba ta sauka zuwa gare su tunda sun yi nesa da littafin Allah sun yi nesa da halakat inda ake karanta alkur'ani ko ake karanta sunnan manzon Allah mutane sai dai da sai dai su je mutum ya ya kwana da waya sai yana rungume ya shiga nan ya shiga nan ko kuma mutane su samu dandalin hira su zauna kofar gida ko su zauna wuri su zagi wanda suka ga dama su yi ta gulma su gama in sun gaji lokacin sallah yayi kuma a ce to a watse kowa ya je corona ta kora kowa gida ya je gida ya sallah masallaci a kulle masu karfin hali ne za su zo bakin masallacin su yi shimfiɗa su biyar su goma su yi sallah wannan su yi wannan su yi guntu guntu wannan musiba ce al'umma sun zama haka innama ya kullu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya kullun kerkeci yakan kama dabba ne wadda ta wari daga cikin abin da za a rusa musulmi ko da shi wannan ne tunda mun yi magana an karanta sahu an karanta mahimmancinsa dalilin da yasa ake haduwa a yi sallah manufofin nan suna da yawa ba guda ɗaya ba ce ta samun sallar kawai manufofin na da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita saboda haka wannan a haƙiba da aka ce a umarci iyalai da yin sallah ko ina ne za a yi sallah a yi sallah in mata ne a cikin gida in yara ne ba a ma son a tarbiyyantar da yara su saba da sallah a gida su zuwa masallaci masallaci nan ne wurin sallah sallar farilla nafila ita ce daraja ta take da daraja in an yi a gida shi ma abin da yasa saboda gudun riya ne dan in ka zo wancan ba sa ka akai ba dole ba na dole kowa ya hada kai kamar yanzu azumin nafila azumin farilla ai kowa ya san ana yi duk kuna yi ba wani bukata abin nan amma na nafila sai aka ce ka boye saboda ba kowa ke yi ba dan mutane su yabe ka ka ɓoye shi sirri ne tsakaninka da Allah tunda ba na farilla ba ne amma na farilla kowa na yi ai kowa ma ya san ana azumi dan haka nan ya fito bayyana ba komai to haka su ma sallah ta farilla a masallaci aka santa ba a gida ba har wasu su ce ko nawa ko shekara nawa za a yi ma ba matsala ba matsala a wurinka ne kai ba matsala amma akwai matsala babban musiba ce sallolin nan fa in wajen karɓar su akwai sharuɗa da yawa wani yakan je masallaci a karɓi sallan ma ko ba dan shi ba saboda kyawun wanda ke wurin amma ba dan shi ba shine manufofi daga cikin manufofin amma kai kadai wani ko karatun bai iya ba bai iya sallar ba bai san rukunanta ba bai san sharuɗar ta ba kai ke kunkuma ta kawai bai iya karatu bai iya komai ba to kuma yanzu shi kadai ke yin ya za a yi ta yi a je lahira ba komai na taɓa ku labari nan wani mahaukaci ya zauna ya ga wani mutum da shagon shi yana sa kullum in za a yi sallah mutumin nan sai ya bari an kusa kai raka raka a ƙarshe sannan ya kulle shago ya zo ya alwala fata fata kawai sauri shi ma ya dare ya samu ta ƙarshe waɗannan mahaukacin nan ya zo yana zanne da kayan shi shi ma ba sallan ma zai ba haukan shi ya kai har ya bai sallah shi ma amma da ya ga mutumin nan ya zo ya yi fata fata ya je bai ma samu sallan ba shi an gama yanzu an sallame saboda ya kulle shagon shi ya je ya duddungura ta ya duddungura ta ya sallame ya ce to wallahi ka ga wannan sallar da kai wallahi ko ni ba ni karɓar ta balle Allah mahaukaci ne ya ce wallahi ko shi ba zai karɓi wannan sallar ba balle kuma Allah saboda ya ga yadda mutum ya ji walwala ta to yanzu wannan ya je ya ta yin ta a gida in ya mutu ya kake gani a wannan halin ba kwanan wata ba rana da ci aka yi rana kaza jama'a ku yi haƙuri lokaci kaza kaga ya nuna mu muka zaɓo shugaban ya san matsalar da ta dame mu Allah ka ba mu mafita wa amur ahlaka bis sala ka umarci iyalinka da yin sallah wastabir alaiha ka cije akan sallan a dage kada wani lokaci yayi wanda mutum zai ce ya gaji da sallah ko ya fasa da shi da iyalansa la nas'aluka rizqan ku ji ba mu ce ka bamu wani arziki ba ka kawo wani abu na ci ko na sha Allah bai roƙon kuɗi wurin kowa ba wani abu da Allah yake so daga wurin wani nahnu narzuquka ai mu ne ma muke azurtawa Allah ne yake azurta kowa wal aqibatu littaqwa karshe ko mai kyau na masu tsoron Allah ne na wanda suka kiyaye Allah ne tabaraka wa ta'ala suke da sakamako mai kyau waɗanda suka yi imani suka yi ma Allah biyayya tabaraka wa ta'ala mutane dukansu bayan Allah ne sukan fifita a nan duniya ta hanyar samu ko ta hanyar mukami ko ta hanyar lafiya ko ta hanyar kuɗi ko ta hanyar wani abu amma kuma suna samun abin da ke wurin Allah ne da sa'ad da yi ma Allah biyayya nan duniya za a iya samu ba dole bane dan kana kana bi ma suka samu kana iya ma kana bin Allah kai kafi kowa matsatsi a rayuwa in dai wannan ta duniya ce amma fa kafin a je lahira zai iya yiwa mutum shi ya fi ma Allah ta waye a nan duniya amma ya fi kowa samu yana rayuwa rayuwa hayatan ragada yana yin rayuwarsa yadda ya ga dama ba shine alama Allah ya zabe shi ba jarabawa ce samun duniya ba shi ke nuna Allah ya zabi mutum ba wa qala azza wa jalla qala Musa liqaumihi ista'inu billah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi Musa ya ce wa musanensa ku nemi taimako wurin Allah tabaraka wa ta'ala wasbiru sannan ku yi haƙuri ku cije innal arda lillah ƙasa ta Allah ce gaba ɗaya mulki na Allah ne ƙasa ta Allah ce yarithuha man yasha'u min ibadihi yana gadar da shi ne ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa saboda haka ba a jayya da mutum lokacin da Allah ya bashi matsayi kyauta ce ta Allah Allah ne ya bashi kada ka ce dan me kada ka ce me yasa kada ka ce me yasa ba a bawa ne ba wannan hukunci ne na Allah Allah shi ke hukunta komi abin da ya ga dama amma dai wal aqibatu lil muttaqin sakamako mai kyau na gari wanda za a yi albishir da shi wanda za a yi murna da shi na masu jin tsoron Allah ne dan haka in mutum ya rike shi zai ma kansa faɗan abin da zai ɗauka wanda yake so sakamakon da yake so ya samu shine zan sai ya zaɓa wa qala subhanahu wa ta'ala fasbir ka yi haƙuri innal aqibata lil muttaqin sakamako yana ga masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala Allah yayi shirin zai ba su abun ban mamaki wa qala subhanahu wa ta'ala wa tilka darul akhirah wancan ninka gidan ƙarshe ne gidan lahira can lahira wancan lahiran nan da ake magana gidan ƙarshe gashi can muna bada shi ne naj'aluhu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada muna bada shi ne kawai lahira ga wanda ba suna so su daukaka bane su murkushe kowa a nan duniya su fi kowa karfi wala fasadan ko ko su banna su bata ba bannar da ta kai bata addini ba bannar da ta kai wasa da addini wannan ita ce mummunar banna wanda za a ce mutane su koma ba sa bauta Allah tabaraka wa ta'ala saboda wani dalili wanda yake wahami ba abin nan fitowa yana kama mutane ba ana gani yana ta yana ta murkusa mutane a masallaci kuma duk inda ake zuwa ba inda cutar take sai masallaci sai sai mutane su tafi tare su jera tare su je gidan buki tare su yi bukin har su yi rawa a gidan bukin su taho su fito daga gidan bukin su fito su dawo su haɗu su shiga motar su su tafi tare motar gidansu ce motar duk su tafi tare su haɗu su hau kan tebur ɗaya su ci abinci duk wannan cutar bata kama ba sai an shigo masallaci minti goma sha biyar an yi sallah mafi yawancin sallar da za a yi ko an yi nafila daga kiran sallar nan zuwa minti sha biyar an gama sai duk nan ne kadai za ta barbado ba ta barbado duk a cikin wuraren ba sai ana duk inda aka shiga ba ta barbado ba yanzu har jirgi ba ya dawo ana shiga ba ko ba shiga zuwa Abuja duk ba ta barbado nan ba da awa biyu daga nan ana cikin cikin jirgin ko ko mutum ɗaya ne duk cikin tarago ɗaya mutum ɗaya ka sa cikin tarago ɗaya wani masallacin fa bai fi sahu biyu ba a cikin shi kwata-kwata ƙarami ne bai fi sahu biyu ba ko mutanen ma dama suna zuwa masallacin ne da yawa masallacin duk in ka zo masallaci in dai babba ne na sha gani nan masallacin shek jafar wata rana da asuba in aka cika sahun ɗaya na farko na biyun rabi ne ake sallar gaba ɗaya duk girman wannan masallacin ba labari na ji ba na gani da kaina in an yi sahu ɗaya na biyun rabi ne ba a cika sahu biyu a sallan asuban sallar azhar ko min babi ma aula ita wata ran ɗayan ma ba a cika saboda kowa na can wajen hada hada shi in an zo la'asar ma haka haka za ka gani sahu ɗaya ma bai cika to wannan taragon jirgi mutum biyu ne a ciki kuma su a biyu zanne a ciki duk bata barbaɗo tun daga direba ba har taragon ƙarshe sai masallaci nan ne za ta barbaɗo da an shiga daga liman an na ƙarshe kowa zai mutu kuma ma in a mutu mana in an mutu wurin Allah sai ne na mutu wajen bin Allah sai min ita wannan rayuwar gaba ɗaya dalilin zuwan duniya ma da aka yi dama ba dan mutum ya dawwama a duniyan ba ne dan ya yi bauta ne ya koma wurin Allah ya zauna lafiya wanda ya fi kowa asara shine man asara alfani alal babi shine wanda ya fifita nan gidan mai karewai akan wanda bai karewa shi ko asara kuma kowa da ranar da aka ɗeba masa zai mutu so da haka waɗannan abubuwa mun yadda akwai mun yadda ana bin ka'idoji mun yadda amma dai a ce abu ya faru ko ina duk ƙasan nan a ce mu ne namu ya fita daban ni shine alaman tambaya ta dan me mu muka fita daban har da inda suka fi mu farkon da aka fara lockdown Lagos Abuja dukkan su yanzu yanzu ran nan nan wani da ya zo ne ya ce masallacin da suke sallah ka dubi wani abu na hawa wai masallacin da suke sallah idan an zo sallar ana yin juma'a masallacin idan an zo juma'a a shiga masallaci a yi sallah bayan nan sai a kulle masallaci mutane su koma karkashin itaciya su yi sahu su yi shimfiɗa nan su yi ta sallar su a wurin amma in ruwan sama kuma ya zo a buɗe masallaci kuma a dawo cikin masallaci a yi sallah radda ba ruwan ba ruwan sama kuma a koma can inuwa a yi sallah daman wannan tunani wani irin tunani ne ya za a yi mai hankali ya gamsu da wannan magana a ce an gaya mai dalili ai mu ba kananan yara bane da ba ma gane komai mu ma ko yara ne kai masu wannan wasan kwaikwayon wallahi wani sai ya tambaye ka dalili ya ce wai to shi bai gane wannan abun ba in an zo juma'a a shiga masallacin a yi sallah in an zo daga nan a rufe in an zo sallar la'asar ga ruwa sai a ce a buɗe shi a shiga ciki a yi sallah amma in ba ruwa a koma ƙarƙashin itaciya in an zo magariba ƙarƙashin itaciya in an zo isha'i kowa ma ya tafi gida to shikenan haka to menene manufa abu dama addinin dai ake nufi so haka wani yanzu in ya ji gwalgwale ya daina sallan nan wallahi na gaya maku wani ya daina ta kenan kafin ya dawo ya ci gaba da sallan nan abu ne mai wahala jenan muka yi magana idan doki ya kangare ko jaki ya kangare ya saba da rashin ba a hawan shi ba dora mai kaya to rai ya fi wannan tsiya rai in ya riga ya saba da zama hakanan a banza baya bauta Allah ya riga ya kangare wallahi kafin a dawo da shi ya koma daidai yadda yake da sai an ci masifa kaman sa ne dole sai an sa mai asirka a hanci ana ja ana ja ana ja auna ka gani in wanda ya zauna kawai ya sani shanun hudarar da wani ya bodore ya ce ba zai je hudan nan ba mala abokar ya ake kai shi gona in ka matsa mai kwanciya ma zai kai ta zabga mai bulala ya kwance shuru ya kyale ka sai dai an zabga mai bulala ce in ka zabga mai bulala ce ba zai ba ba zai je ba ya kan ranan ba zai je hudan nan ba in ka ce sai an yi hudan nan ko kuma in aka je hudan kawai ɗaya ya ja gaba shi ya ba ya ki zuwa ko kuma ya ja galman masu shiga wata kunyan ga inda suke bi ya ja su cikin can duk shi ya yage ko ina safa kenan to wallahi ibn qayyim cewa rai in ya kangare ya fi wannan san da ya zama ya kangare ko doki da ya kangare ko jaki yara suka saba yanzu ba sa sallah kafin a dawo da su kan sallan nan wallahi da an sha wuya to sai dai inda amma dama mutum shi gidan su ba su yi bai damu ba to ga wannan ba ruwan su tunda wani ma shi bai ma san mi dan yake ba na ga muku nan wani mutum fa ɗan shi ya zo suna zazzaune a falo ɗan ya zo zai wuce ce kai zo ka riga da iyayenka ga su nan shi ne kawai sai ce bayan an gama gaisa ya ce a wancan lokacin kafin wannan abu ya ce baka goma makaranta ba har yanzu kuma me kake ya ce a baba makarantar da na gama har na NYSC na dawo na gama shi baban bai san ɗan yana makaranta bai har ya NYSC ya gama bai ma san bai gidan ba har ya je NYSC ya dawo wannan ne ya san ɗan na sallah ko bai sallah ɗan ya yi NYSC ya gama ya dawo yace yanzu sai dai aiki ai shi har ya NYSC na ya gama bai sani ba to da kan Allah dai ba mu mafita mai ta'adda Allah tabaraka wa ta'ala ya cire bana wannan masifa wannan annoba wannan corona da ta fita ko ina ta Kaduna nan to mai ta'adda a double double muna roƙo Allah ya cire mana ita tunda dai ta nan garin ta fita ko ina duk ƙasar nan ba inda ya kai Kaduna to sai mu ta'adda Allah ya ba mu mafita tunda ta mace tafi tsanani lillazina ay tilka dar wa qala subhana tilka dar naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin aqiba mai kyau babban sakamako mai kyau na masu tsoron Allah ne wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yad'u bi husnil aqiba annabi kullun yakan yi addu'a cewa Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe yana yin addu'a yana cewa Allahumma atin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah in aka samu wannan an gama cin nasara Allahumma atin aqibatana ya Allah ka kyautata ƙarshen mu fil umuri kulliha a ciki dukkan al'amuran mu ka samu kyakkyawan ƙarshe wa ajirna min khizyi dunya ya Allah ka tserar da mu daga kaskancin duniya kada mu wulakanta anan duniya وعذاب الآخرة يا الله ككالم دق عذاب الآخرة آمين يا رب العالمين هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة عليه wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ita ce namba ta 21 الثاني والعشرون الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة للمتقين samun rabo da samun kaso mai kyau da samun rabauta a nan duniya da lahira a ce mutum ya rabauta ya samu tsira a nan duniya da lahira to dalilinsa mai takawa ne masu takawa ne suke samun wannan qala azza wa jalla wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya ma Allah biyayya kuma ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya wa yakhsha Allah ya kiyaye Allah ya ji tsoron sa wa yattaqi wa yattaqihi yaji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala fa ulaika humul faizun waɗannan su ne masu rabauta su ne wanda za su samu tsira a lahira tabaraka wa ta'ala ja'ana lillahu wa iyyakum minhum bimannihi wa karamihi innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi waɗannan su ne masu rabauta biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah jin tsoron Allah da kiyayar kiyaye dokokinsa ka asaba da fatan samun abin da ke hannunsa wanda suka yi wannan suka sifantu da waɗannan su ne masu rabauta a lahira الثالث والعشرون التقوى أي تفرق بين المؤمنين والفجار تقوى أن إتكي بمبن تسكان مؤمني دواء mutane. yadda za a yi a gane muminai da yadda za a gane watsatsu waɗanda ba su da masu laifi waɗanda ba su da mutunci ta dalilin takawa ne in wannan na da takawa wannan babu an bambance قال الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار الله تبارك وتعالى يتشم za mu sanya waɗanda suka yi imani da aiki na ƙwarai waɗanda sun yi imani sun yi aiki na ƙwarai sun bi dokokin Allah mu sanya su kalmufsidi na fil ardi kamar waɗanda suke barna kawai ce suke a cikin doron ƙasa suna saba ma Allah suna fito na fito da Allah Allah ya ce su ma su ce ya za a faɗa su daidai am naj'alul muttaqina kal fujjar za mu sanya waɗanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala su da watsatsu a ce irin su daya ko a nan duniya ba a yarda da haka da mutumin kirki da na banza a ce duk irin su daya da ƴan ƙwaya masu shaye-shaye a ce da wanda bai a ɗauka ce da sun zama daidai ko a nan duniya ba a yin haka ko mai aiki za ka ɗauka haka za ka baka labari aka ce wannan mai aikin nan ɓarawo ne dan iska ne in ma kuka yi gardama da shi zai ma dan banzan duka kuma ka ce ka daukai aiki sai ka gwada ka gani sai yayi ma haka din ka gani zaka dauka ka ce daidai yake da mutumin kirki salihi wanda dama zai girmama ka in ka taso ya rugo da gudu a ce ma yanzu ka hada su daidai ka dauka ko ko ka hada biyu kowa ya mana shi zaka yadda ka dauka to balle Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin bayansa ai duk bayansa ne yana son su a dabi'a na halitta so na gaba daya ai bayansa ne amma so khas na bayansa ne ma wanda suka mai da'a ba gaba ɗaya ba tun da ya hana zalunci kowa ai dukansu ne bai kai cika a zalunci kowa to amma wajen a karrama su su samu lahira sai zababbu saboda haka wannan shi ne wannan kenan aka ce wa qala azza wa jalla am hasiba alladhina ishtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun am hasiban ladina ishtarahu sayyi'at waɗanda suka aikata laifuka masu laifi waɗanda yake su criminals ne laifuka suke yi iri na daban kowane laifi suna aikatawa suna so ai sun aikata su an naj'alahum kuma sannan mu daidaita su mu sanya su kalladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum a daidaita su da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai a ce daidai suke a rayuwarsu da bayan sun mutu a ce duk za su zama daidai abadan la yumkin ko yanzu ai muna ganin cewa in an zo aka zo aka sa wani sai a ce gamji mazan kwarai me yasa ake ce mai gamji mazan kwarai abin da ba daidai bai shi yasa ake ce mai gamji mazan kwarai da har wani let's we forget ake sawa a sassanya su har ana a offices in kaje za ga mutum ya dauki wannan ya lika bango saboda maganganun da shi yayi saboda maganganu ne masu ma'ana masu fa'ida za ka ga an lillika a bango a ina ne ana sawa sai kawai ka gani an zo gashi nan ya rike hannu a ce gamji mazan kwarai a nuna ga san da shiga hannun shi yayi haka da ka karanta abin da ya faɗi da aka ce gamji mazan kwaran nan za ka ga maganganu ne masu amfani kuma ga abin da yayin nan ana ta amfana amma rike wanda suka yin ma an kasa balle a yi irin shi auna ka kalli ko ba komi ka kalli inda ma mutum kowa ma inda ga a biyu na inda yanzu mazan yau ne za su yi su ne za su yi wancan so kayan gidan mazan kwaran aka je aka samu komi ka ta nan a maimaita irin ta ku gani in za ta maimaita kuma dai in an maimaitan ka ji nawa aka kashe aka yi ta ta maimaitin ka tafi yanzu ko ma nan kusa kusa ka ɗauki abu tsaye kawai ka amfani da shi yanzu ka tafi wannan ai santa kawai ka gani wani ne fa tunanin shi ya zo shi da ya shugaban ya ce ai wannan yanzu a maintaining din ta ma an kasa in ka je wani wurin zuba ma take to shine za a yi wata kuma guda cikin abu kaɗan ne aka ɗauka aka kwatanta bari mu ma fa mutanen nan manyan nan ba sun yi abu bari mu ma mu kwatanta ko ɗaya dai a yi wanda za a zo a ce asar ne mun sha maganan nan in kai abin da al'umma za su amfana kana ganin kamar ba komi ba lokacin da ba ka raye duk wanda ya je wannan wurin ya amfana kuma kai ne sanadi to Allah sai ya baka lada matuƙa abin nan shi yasa ake so ka yi da niyan ma cewa ka yi da niyan cewa kana so ne Allah ya ji daɗin wannan abin da kai to auna suka ne auna ka ga aikace aikacen da kai kuma duk a cikin shekara nawa yayi wannan abu shi gamji mazan fara a shekara nawa yayi yayi waɗannan akai waɗannan ayyukan to gashi nan muna faɗi sai a ce gamji mazan kwarai ƙananan ma masu ƙananan shekaru wanda ma ba su sani ba in sun ji ana ta faɗi dole su yi ƙoƙari kai bari su nemo wai menene yasa ake cewa gamji mazan kwarai ƴaƴan shekara mu kuɗi garin su ina gidan shi inda gidaje nawa gare to so da ka ba wani abu bane kawai mutum ya tsaya lahira ita ce gaban shi kuma gashi nan yanzu ni dai ba na tunanin za a yi wani zamanin da za a zo a Najeriya a ce an manta da maganar su sardauna an ce an daina maganar kwata-kwata a ce ba su cikin tarihi zai wahala zai wahala gaske a ce kowa ya taso sai ya karanta tarihi in ya ji sai ya biya ya gano su waye su ne suka yi balle ma yanzu da ake ma da wannan bututun ma da aka ci gaba maganganun su ma da suka yi da sadda suka je turai da an so mulkin da maganganu kana zanne kawai sai kai baka ma sani ba wani wanda ya fi ka sai ya samo shi daga can ya turo ma in baka sani ba yanzu sani yanzu wataƙila wannan maganan yau sai ta sa wani ma an turo ma in baka taba gani ba ma dalilin wannan magana ƙarshen ta wani in ya je sai ya ɗauko ma saddonan ko kuma Ahmad sa Ahmad Bello ya turo ma wata maganar shi ga yadda suke so su taimaki al'umma kuma ku dubi fa kwanaki magana a walawo fa aka sanyi ya ce shi bai so ya zama ya shugabanci mutane in mutum lebura ne shi in direba ne shi a ce ‘ya'yan shi ma su taso su zama direbobi shi so yake yi in kai ka zama direba to nan gaba kai ma ‘ya'yanka wani ne zai tuka su kai ma nan gaba ba direban ba ne wani ne mufa nan so ake ka mutu ka rayu a jaki ka girma a ko ka tashi a sanuwa ka mutu a saniya ko ko ka dawo ma ɗan maraki ka ci azaba shanu shanu sake murayu shanu sau da haka abin nan ne to tunani ya canza saboda haka wa qala azza wa jalla am hasini abin da nake ba mu shawara wallahi mu kyale masu duniyar nan duniyar su kaga yan duniyar nan ba masu duniyar su kawai duniyar nan sun kwace ta daga mu sakan masu kawai mutum ya nemi yadda zai tsira lahira kawai duniyar nan ka sakan masu duniyan nan babu ka an riga an kwace ta daga hannunka dama baka samu ba za ka to kuma ma in ka samu yanzu ka ka tsufa me zaka da ita ka ban masu duniyar su kawai ka koma lahira ka zo in mu ni yanzu ina ban nan magana ko san wallahi in ba nan maganar masallacin nan ko ne ba ina rana da mulkin su ta kowa ya su ta kowa yana shi tunda ba ba ruwana ban taba kawai ka taba ne ba menene ina ruwana da kai ba abin da ya hada ni da zan zo in ta magana wani abu ni in karatu na kawai ya fi min amma ni abin da ya daman yau a ce sallah da asuba da koyaushe mutane sai dai su ta yin ta a cikin gida kuma an daina sallan muna tsane yara matasa sun daina sallah ta dalilin wannan abu shi ne kawai muke neman mafita ba ka wani ba wanda ya haɗa ne da mutum ba haushin kowa nake ji ba ana jin haushin kowa am naj'aluhum an naj'aluhum kalladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatihum sa'a ma yahkumun wannan hukunci ya munana idan mutane suka dauke haka daidai ne wa qala alladhina wa qala subhanahu wa ta'ala inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im lalle masu taqwa wanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala suna da jannatin na'im suna da aljannoni gidan ni'ima 'inda rabbihim a wurin ubangijinsu tabaraka wa ta'ala shi ya ajiye masu ma ba wani wuri za su je ba balle su tunanin wannan abu za a rasa afana ja'alul muslimina kal mujrimin shin za mu sanya waɗanda suke masu musulmi wanda suka mika wuya mu sanya su su zama daidai da su da watsatsu masu laifi a ce duk daidai suke wannan duk abin da Allah ya ce yayi shi yake mika wuya ya mika wuya ya yarda in an ce yayi in an ce bari ya bari sannan kuma a zo hada shi ko yanzu ko a ma'aikata ne aka ce ga mai da'a ga mai biyayya aka ce ana so a zaɓi wanda za a tura su kos waje wa za a tura sai a tura wanda sai sha biyu ya zo kuma ya tashi karfe biyu ya zama sa an zo can an ce kaza kaza ba a ganshi ba an ce wane ne an zo can an ce kaza kaza ba a ganshi ba shi ya ɗauke an zo can an ce kaza kaza an ce shi ya tuwa tuwa har an je inda ake aje janareto janareto ma ya mutu wani ya aka yi wani ya kwance wani abu daga jiki ran nan ma dama shi ya ɗauke jarka guda ta diesel kuma a sa sunan shi shine zai tafi can waje a nan duniya auna sai a sa shi shi waɗannan a ce daidai suke yanzu ran da ake neman wanda za a kora wa za a kora aka ce a rage ma'aikata da wa za a rage fara shi wancan na farkon koko na biyu to mutane ma ba su yarda da haka ba sai Allah shi zai sa daidai a zama daidai da wancan mai biyayya da wannan watsatse a sa su daidai abadan la yumkin hadha hukumun dizi wannan hukunci ne kawai na zalunci ba zai yi ba ba yi wa haka kal mujrimin afa naj'alul muslimina ma lakum kayfa tahkumun me ya same ku kuke irin wannan hukunci a ɗauko na kirki da wanda ba na kirki ba a ce su zama daidai abadan والله عز وجل لا يجعل المتقين القائمين بما أمر به المبتعدين عما نهى عنه الله تبارك وتعالى بزي سنيا المتقين ما سسوران سبا القائمين بما أمر به وان سكيت أيواد أبن دي أمرني دشي المبتعدين عما نهى عنه wanda suke nisanta duk abin da Allah ya tsawatar ya ce a bari ba sa yi kuma ya sanya su kal mufsidina fil ardi kaman wanda suke mabannata ne a cikin ƙasa al mukthirina min adh-dhunubi waɗanda suke yawaita aikata zunubi kullun zunubi da safe zunubi da rana zunubi da daddare zunubi al muqassirina fi haqquqi rabbihim wanda suke rage haƙoƙin Allah an ce ai kaza sun yi an ce su kaza sun yi an ce su ibada sun yi an ce su kaza da sun yi fa inna hikmatahu ta'ala la taqtadi domin hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala hikima Allah tabaraka wa ta'ala la taqtadi an yaj'ala al-muttaqin al-qanitina li rabbihim al-munqadin li awamiri ba zai bata yadda ba shine la taqtadi hukunci hikima Allah bata yadda ba an yaj'ala al-muttaqin ya sanya masu jin tsoronsa al-qanitina wanda suke kankan da kai li rabbihim al-munqadin li awamiri wanda suke jawuwa bin umarnin Allah duk inda aka ce Allah ya ce su yi nan suke yi sannan ya sanya su su waɗanda suke almuttabi'ina almubtiko almuttabi'ina ay maradihi ay waɗanda suke bin duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so shi suke aikatawa sannan kuma Allah ya sanya su kal mujrimin kamar masu atsatsu masu laifi a ce daidai suke alladhina waqa'u fi ma'asihi wal kufri bi ayatihi waɗanda sun fada cikin saba ma Allah kai tsaye suke saba ma Allah wal kufri bi ayatihi da kafirce ma ayoyin Allah sannan kuma a ce su zama daidai wa man zanna annahu ta'ala yusawwi baina ha'ula'i fid dunya wal akhirah duk wanda ya tsammanin ma cewa Allah zai hada waɗannan kamar yadda wasu ke cewa wai ai abun lalube ne in an ce ga mutanen kirki ga ba wanda ya san na kirki ƙarya ne a ce ba wanda ya san na kirki ai na kirki suna da alamomi na banzan ma suna da alamomi kowa an bambanta ga yadda suke saboda haka wanda ya tsammanin Allah zai daidaita da masu tsoronsa da waɗanda suke ‘yan tawaye masu saba masa ya haɗa su daidai ya ce su daidai suke ya ce sauyi bai na ha'ula'i fi duniya wal akhira a ce ya daidaita tsakanin waɗannan a duniya da lahira faqad asa al hukma wa hukmuhu batil to ya muna na hukunci hukuncinsa yayi muni abin da ya hukuncin nan wa hukmuhu batil wannan kuma hukunci nashi batacce ne wa ra'ayuhu fasidun wannan tunani na shi ma lalataccen tunani ne ba yadda za a yi haka ko a duniya ba a haɗa mai laifi da mara laifi su zama daidai kuma ba za ka gani ko police ne suka kama mutane wannan mai laifi suka bincike mai laifi ne wannan mara laifi ne suka bincike bai da laifi me za a yi mara laifi a sako shi in ko aka tsare shi an san sun san sun yi zalunci su ma ba sa mayin haka haka ne ko ba haka bane sai dai an juya hukunci an samu inqilabul mawazin amma in ba haka ba mara laifi mara laifi ne mai laifi mai laifi ne balle ma kuma a kai masu wanda dama an saba kawo masu a matsayinsa na mai laifi ai da bambanci ko zuwa akai ko laifin mutum ya ma yi laifin aka tabbatar ya yi laifin amma yau ya taɓa yi wancan ya yi so goma daidai suke a police station duk an kamo su wannan yau ya taba zuwa police station bai taba yin laifi ba wannan yayi so goma aka kai ma commissioner of police sai a ce duk laifin su iri daya bayan dama wannan an san shi tantiri ne ba zai yiwu ba sau da haka to balle Allah tabaraka wa ta'ala a daidaita abadan la yumkin sau da haka wannan shine abin nan din su sau da haka ba zai yi ba wanda ya tsammanin ko za a yi haka a daidaita mai laifi wanda ke kusa da Allah wanda nesa da Allah da wanda yake mai da'a wanda yake yana kusa da Allah sai su yi daidai to wannan yayi hukunci na zalunci fa innal hukma al-waqi'i al-qata'i abin da yake hukunci wanda yake aikace kana ganin sa a fili ko shakka babu annal mu'minina almuttaqina lahumun nasr mu'minai masu takawa sune Allah tabaraka wa ta'ala yake sa su rinjaye ko ba jima ko ba dade masu imani wallahi sai sun danna wannan wanda masu da imani abbat ko yaushe ko muna raye ko ba ma raye wannan ita ce shine alƙawarin Allah ibnul qayyim sai da ya kawo wannan cikin zabul mi'ad yayi magana cewa babu ga wasu abubuwa duk wanda ya zaton su ga Allah yayi ma Allah mummunan zato wannan na ciki cewa Allah ya babbanna ko ya zalunci ya tafi har abada in mutum ya wannan tunanin yayi ma Allah mummunan zato lalle ma'asa addini sai sun murkushe marasa addini ko ba jima ko ba dade sannan kuma gaskiya sai ta danna zalunci ko ba jima ko ba dade saboda haka shine lahumun nasar sune za su samu nasara wal falah kuma su ne za su rabauta wa sa'ada kuma su ne wanda za su samu sa'ada nan da muke magana sa'ada mun yi magana ba mulki bane sa'ada ba kuɗi bane sa'ada ba matsayi bane sa'ada ba shuhura bane sa'ada ba ba abin nan ilimi ne da ya fi kowa highest qualification ba shine sa'ada ba zaman shuhura ko duk mun yi magana akan waɗannan ba shine sa'ada ba wasu duk sun gwada sun nemi sa'ada a wurin ba su samu ba saboda haka shi ne abin nan su illusion ne kawai za a ga kamar shi ne ba sa'ada ba ne sai mutum ya kai wurin ya gane ba sa'ada ba ne saboda haka waɗannan da suka yi wannan aiki suke da sa'ada fil ajili wal ajil wanda za su samu fil ajili a nan duniya shine ajil za su samu wannan sa'ada a nan duniya wal ajil da kuma in an je lahira kullun ala qadari amalihi kowa gwargwadon aikinsa saboda haka in ka yi aiki da yawa za ka ga sakamako da yawa in ka yi kaɗan gwargwadon aikinka aljaza'u min jinsil amal wa annal mujrimin almusi'ina su ko waɗanda suke masu laifi watsatsu wanda kullum aiki suke sai dai su munana lahumul ghadab su kan sun samu hushi za su samu hushin Allah tabaraka wa ta'ala banda wanda suka samu wurin al'umma wal ihana da wulakanci wal adab da kuma shiga cikin azaba Allah ka tsare mu washaqa fi dunya wal akhirah sune wanda za su yi rashin arziki ba wai mutum dan an ganshi da makudan kuɗi ka ɗauka shine mai karshen ta yana nan baya ma bacci in dare yayi sai an mai allurar bacci ko ya sha kwaya ko kuma in ma wani ne shi giya yake sha sai ya nemo whisky ya rika sha in zai kwanta bacci sai ya sha whisky a nan ƙasan aka yi mutumin da ya sha whisky shi ya mutu bayan ya mutu aka zo da safe aka ga ga sauran ya sha ga saura a wannan dan munafikin firist din da yake suke ajewa a bedroom aka ja ka gani cike da wannan sau abokan shi suka yi sau suka ce da Allah ya sauri a kwakwashe waɗannan saboda yau dole mutane su shigo nan wurin kada su zo su ga abin da ya mutu yana yi ya mutu yana shan giya sai ya sha sannan iya bacci in bai sha ba bai yi kuma nan wurin wani ya bamu labari wata rana ya ce wani daga cikin kibaru shaksiyat da ake ganin ma su ne kibaru shaksiyat matar ɗanshi ta kai ƙara wurin baban ta ce ita fa tsakani da Allah ita ta gaji da halin da wane yake yi ya ce me yake yi ta ce kullum a buge ke dawo mata in ya fita tun da yamma bai dawowa sai karfe uku na dare kuma kullum sai dai a ɗauko shi a kawo saboda ɗan gidan manya ne sai dai a ciccigo shi komi a hannu hula a hannu waya shi a hannu komi a hannu a ciccigo shi a kawo ɗaki a zube mata ya tashi ya fitsari ya amai ta gaji ta kai ƙara wurin baban shi ne baban ya ce ka amma fa wannan to kai ya ce ka gani ya ce shi baban wai ya ce ya ce ka amma fa wannan yaro shi ma abin nan to ai shi abin da zai rika sha in zai kwanta sai ya rika sha cikin abin nan ba ya ce shi baban ya ce ka ga shi bancewa ni ya ce ka ga shi baban ya ce shi shi yana shan abin shi ne in zai kwanta bacci ya sha iya shan shi ya kwanci yasa sai sadda ya tashi ba wanda ya san abin da yi amma shi sai je ta shawo ta yana yana zuwa yana abin nan kai gaskiya bai kyauta ba ki hakuri za a yi bai faɗa ya rika sha in zai kwanta ciki ya taso uban shi haka yake yi shi zai sha ne koshin zai kwanta sai ya baccinsa sai sadda ya tashi in ya kwanta sai sadda ya tashi to yanzu dan ya rika sha shi ma in zai kwanta ba hana shi za a yi ba bai hano to wa zai hana wani faqidu shay la yuti wanda bai da abu ne zai ba shi uban sha yake in zai kwanta sai sha koshi sai sadda ya tashi to shi ma dan yanzu an bashi shawara za a bashi ya rika sha in zai kwanta na o da sauran amma dai ka a gane waye ci gaba eh jihohin nan da suke cewa sun kafa shari'a musulunci da sauransu ya kamata idan an zo federation account wajen raba kananin da eh eh su kada ba su wata akwai taxis na gidajen giya da sauransu sun fi shari'a
to shi ma ya yi raddi a kaikaice a na gane abin ai shi wancan din ya ce wace jihohin da suke shari'a ko ya ce in an zo maganan maganan da abin nan kuɗi da ake badawa na federation account da ake badawa wanda abin nan suke raba masu ko fiscal wannan wane ne sunan su Eh, wannan eh, ko fiscal commission inda suke raba masu to shikenan eh, revenue mobilization and fiscal commission sunan su ko to su ke rabon kuɗi su ne ke watanda in an zo to yanzu da ya ce shi shawarar shi kada a riƙa ba jihohin da suke shari'a saboda ai wajen revenue generation da ake yi ana generating har da kuɗin giya a cikin kuɗin da ake yi to saboda haka me yasa za a riƙa ba su tunda su ba sa shan giya dan me za a riƙa ba su kuɗin giya ko mhm kun dan gane to to haka ne fa to saboda haka kaga irin wannan mutum da ko da wani abu ne diyar fa diyar diyar bai ga ma dai ya ga ma ya ce za a yi faɗa shi ne ko ya rika sha in zai bacci ni yanzu shi shi zai sha wai zai abin shi sai ya gama hidimominsa ya gama harka ya sallami kowa sai ya je ya sha abin shi in zai kwanta to in ya sha din nan kuma sai sanda ya tashi ya sha iya yadda yake so yana kwance shi akan gado kaga babu bai tunanin wata ran ya sha ya mutu a tashi cikin wannan man asha ala shay'in mata alaihi wa buisa alaihi kuma wanda duk ya rayu akan abu akai zai mutu akan haka za a tada shi haka manzon Allah ya ce kuma a aikace annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam ko da mutum yana cikin harami ne da hajji ko da umra yana cikin harama in ya mutu ya ce kada a cire mai kayan nan kada a yi mai kaza kada a yi mai kaza a rufe shi da kayan shi saboda zai tashi gaban Allah mulabbiyar yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik saboda akan abin da ya mutu akai zai tashi shi ko wannan zo ke tashi a buge gaban Allah to Allah ka tsare mu da wannan tunani saboda haka wannan shine dai haka su waɗannan za su samu wannan wal ihana wal adab wal shaqa fi dunya wal akhirah الرابع والعشرون التقوى سبب لتعظيم شعائر الله ita taqawa wani sababi ne da shi ke sa a rika girma wurin bauta Allah idan ka ga mutum yana girmama wuraren bauta Allah alama ce ta akwai taqawa a zuce shi in ko mutum yana wasa a wurin bauta Allah mutane ne su shiga cikin masallaci su ta waya su shiga cikin masallaci su ta surutu ba shara ba komi lalace yaya wurin ya lalace ba gyarawa ba komi bayi ba ya shigo ko ina ba ya shigo alama ce ta rashin takawa inda akwai takawa je kacan makka ko madina ka gani tun da yake akwai alaman takawan ya kake ganin yadda masallatan suke ka taba shiga wani masallacin ka bayan gida a wurin duk inda aka ce a je a tsaya taho ko daga madina ne ka ce za ka zo madina ka zo ina ne ma wancan wurin da muke haraman nan zulhulaifa ka zo zulhulaifa ka ga masallacin da aka yi in a makka ne ka ce zaka tafi ko da tan'im ka je masjidu aisha ko kana cikin gari ka ce zaka je ka yi harama ka ga yadda aka yi ma masallacin ka ga yadda wurin yake to kan hanya ma hanyar tafiya to bayan za a je ko zaka mina gashi nan in ka shiga bayi in ka zo ka gaji ba irin nan bane in na nan ne yanzu in aka ce a ce nan mina take a ce nan za a je so ya dai mina can wurin can garin su garin sun kewayo ku je to amma da kashi ma sai ya hana ku tafiya saboda ba bayi ba komai mutane duk wanda ya ji kawai sai tsugunna gefe ka zuba abin da zai zuba amma nan da kayi tafiya ka dan matsa sai ka tadda bayi da kayi tafiya sai ka dan matsa sai ka tadda bayi na mata daban na maza daban wannan li sayyidat nisa wannan li rijal da ka tsallake nan ka je kai malam har da ruwan sha ga famfuna nan masu sanyi inda in kai tafiya kai tafiya ko ba za ka sai ruwan ba sai ka tsaya ka buɗe ka sha ruwan sanyi ka ci gaba da tafiya tunda za a tafi yau ga tafiyar fanfalaki nan daga daga daga Mina zuwa wurin jiba a tafi tunda za a yi wannan doguwar tafiyar ga maganin maganin cin ka a sha wahala ga ga na kilomita nawa ne ma yawwa kilomita uku duba fa kilomita uku amma daga nan an yi bayika an yi wurin shan ruwa an yi wurin da za ka ba tsaya har ka sai wani abu ka in kana so in sai ka ci ga shi nan nan ka ci wuya professor ga asibiti har da asibiti in ka faɗi baka da lafiya ga shi an ga kana muri ga inda za ɗauke ka sa kuma su ga motar su nan tana tana bin wurin tana bi tana kallon matsaloli inda aka je aka ga an yi cunkoso an matse dan kada a samu matsala za su shiga su bubbuɗa a feffesa maku ruwan sanyi a feffesa a feffesa don ku ji sanyi kada za su yi wasu illa auna mun ko nan auna ka ga da gwalgwalo ga masallaci an kulle bayi to in an zo masallaci an kulle bayi min kenan akai ga masallaci ba bayi in an yi magana masu sun ce abin da ya sa muka rusa bayan ma kullum ne ka zo ka shiga ka tarar da wani tsinan ne ya zo ya bayan gida to tsinannu sai su kulle ku dale shi da abin shi ba a gyara barna da barna shi yayi bai san wannan ba ku kuma kun san manufar da ya sa ku kai ku ta gyarawa shi yana fata a ga wanda zai gaji in kun mutu wasu masu ɗauka su gaba da yi amma masallatan ba ga su nan to amma kulle ƙarshen ta kowa ya tashi a gida ko mutane sun zaman su ba sa ma jin sun damu an gamsar da mutane wasu sun masu bayani sun ce ba matsala saboda haka duk ko kai kayi magana busa kake yi da wuce saboda sun riga kai ba kai saka faɗi maganar da mutane za su gane ba wannan kenan saboda haka mu dai ma'azaratan ila rabbina mu ga abin nan ba wannan shine daga cikin alamomin taqwa ta'zibi sha'airillah duk wani abu in ka gani na addini ba a izgili yan ga mace da hijabi mutum ya wulakanta ta ya ce ga ta nan ga ninja nan wannan ya ma yi ridda saboda cikin littafin shehu usman nurul albab ya ce idan mutum ya ga mace ta yi shiga ta addini ya yi mata izgili saboda wannan shigan ya yi ridda ba dole ba ne in kai ka kasa ko matarka ta ce sai ta sa gyalanta ka batta da yalanta ku ci gaba da zunubin ku ya fi maku sauki akan ku ga mai yi ku mai izgili ku ridda ko ga mutum da gemu ku ta ce buya buya ai ya kamata mutum ya zama smart ya zama neat you know neat you know you know har a banki gemu na saka naira hijabi na saka kuɗi haka in za a aiki a banki dole ne a ce mata ka aske shi sai kai ka aske shi sannan abun nan ne in ko ba haka ita kuma mai hijabi sai ta samu wani abu iya wuya nan ta nada saboda bankin ba musulmi ne suke rinjaye a kai ba bankunan mafi yawancin su dama nasu ne to zaka yadda addinin sai ce su shi haka nan mu kuma namu a tunda muna son mu samu kuɗi mu bar wannan addinin in ko mutum ya sa sai mai izgili duk da nan gara nan wajen arewacin akan dan ya ce to corporate ake so in ka sa dogon riga da wando ka sa hula in ka sa wane ne ka sa kaza amma su matan har yanzu kun taba gani wadda ta sa hijab sai dai ta sa wani abu ta tare nan iya nan ta nada wuya saboda kuɗi na wannan na satan naira to balle yin balle wannan abun nan na a to ba ƙarya bane corporate yana corporate to to to da lafiya nan su a wurin kai da tafi haka babbar لأن شعائر الإسلام شعائر الله أعلام الدين الظاهرة domin sha'airun lahi da aka ce su ne alamomin wurin bauta Allah wanda suke bayyane a gansu ana girmama su wa ta'zimiha ay wa ta'zimiha ijlaluha girmama su a ce an girma shine a ga mutum yana darajar ta su yana bautan wal qiyamu biha da tsayuwa a wurin a tsayu a kansu a tsaida su sosai ay bauta Allah ciki wa takmiliha ala akmali kai kuna mana magana ba wa takmiliha ala akmali ma yaqdiru alaihi al-abd da kammala su a yi su cikakku akan irin yanda shi bawa yake iyawa gurgurdan iyawarsa wa hadha at-ta'zim sadirun min taqwa al-qulub wannan girmamawan kuma yana tasowa ne ta dalilin girmama wato in mutum yana da tsoron Allah a zukatansa a zuciyarsa fal mu'azzimu laha ai wannan girmama waɗannan wuraren bauta a ga mutum yana girmama wurin bauta Allah tabaraka wa ta'ala yubarakinu ala taqwahu wannan yana nuna cikakken dalili a fili akan alaman tsoron Allah ga mutum wa sihhati imanihi da kuma cewa imaninsa mai kyau ne amma wanda imanin sai gurɓace faɗa yake da wurin bautar Allah faɗa yake da masu bautar Allah kullum in an faɗi sai a ce tsanani ne in an yi maganan bautar Allah ba ruwansu da ita li'anna ta'zimaha tabi'un li ta'zimillah domin girmama wurin bauta ya biyo ne fa ga girmama Allah wanda ke girmama Allah shi ke girmama wurin da ake ambatar Allah tabaraka wa ta'ala ko wurin da ake bautar Allah ko wurin da ake koyar da yadda za a yi bautar Allah to wanda ya yadda da Allah yake girmama Allah shi ke girmama waɗannan yasa za ka ga mutumin da ba ruwan shi da wannan ko addinin ake a kusa da shi ba zai taɓa taimakawa ba in an zo ‘yan ƙwallo ma sun fi masu bautar Allah ‘yan ƙwallo zai ba su gudunmuwa amma a kwana ihu ga ƙungiya tana neman taimako ta gina asibiti ta gina makarantu ta gina mutum ɗaya zai iya gina su amma har yanzu bai ba amma zai ɗauki miliyoyin kuɗi ya ba ‘yan ƙwallo gudunmuwa ya ɗauki nauyin waɗanda za su tafi su kalli ƙwallon can ma wurin aikin banza su a ƙasar waje ya ɗau wannan duk an yi mun gani yan wasan kwaikwayo yau a ƙasar nan su ke yaɗa abin da ake so a yaɗa sun fi daraja fiye da kowa yan wasan kwaikwayo da su ake amfani wajen yaɗa abin nan in ana so a yi wani abu yan wasan kwaikwayo ake sawa su yi wasa a kan shi kuma a ɗayi maƙudan kuɗi a basu amma masu magana da wannan abin nan ba su ba su da wannan daraja saboda haka ba saboda sun jingina ba sun jingina ga Allah me kace su yan wasan kwaikwayon to ko ba ba su ba kai tsaye ba ministan nasu wai ɗan yake wakiltar su ba ministocin su bane ba suna da yawa ba ministocin ai ba sai an fito an ce ga ministan yan wasan kwaikwayo ba wanda zai je wurin ya rika ya rika masa yana taimakon su bai zama ministan su ba in an ɗauki mutum daga cikin gidanku ya je can mai ma kuma mai amfani shi in kuwa ka ɗauko shi daga wani gida kuma ya je yana kulawa da kai ba ɗan gidanku ba ne ma'anawi haka ba ne ko ba ce masu an ba su minista ba kai tsaye ai suna da wakilai wanda suke an so masu addini ne bai da wannan wakilan addini na ihu yana kuka masu kuɗin da ke da kuɗin su su zo su bada kuɗin su ka auna yanzu nan lokacin ka kalli sadda corona ita ta zo da aka dinga ba da taimako kalli Kano da wani ya zo nawa ya bada motoci nawa ya bada me suka bada ranar da na magana wani ya ji sai ya bugo man waya ke ta malam ka sani fa ka san abubuwa ne duk da dai wallahi ana dai kokari amma ka san fa wani lokaci taimakon nan fa wasu ba suna bada dan Allah bane na ce shikenan abun ya fito da wani abun da nake so da sani kenan wai in saboda yanzu mutum yana yo oda yana yo kaza yana international business yana kaza to in wannan masifar ta taso ba a gaga gudunmu wanda ya bayar ba za a iya fa zuwa wata rana a ki barin shi shi ma ya yi saboda haka shi yasa suke yi ka in rika magana akan hakan nan dan dama wasu fa ba dan Allah suka bayar ba dama an matsa saboda suna tsoro ne nace to ai dama ni abin da nake nufi kenan ba ta ne me yasa suka bayar ba manufan mu muke kallo abin da suka bayar za su amfana a lahira shine magana in babu wannan shikenan ya tsaya ya duniya shikenan sai abin su to shine kira ne yana yana man nasiha inda yana maganar su to na daina wa takmiliha ala akmal ma yaqdir na karanta nan ma yubarhinu ay taqwahu wa sihhata imanihi لأن تعظيمها domin girmama wurin bautar Allah tabaraka wa ta'ala tabi'un li ta'zimillah ya biyo ne ga girmama Allah mai girmama Allah shi ke girmama wannan wa idlalihi da ganin girmansa قال عز وجل وانما مجانا تنا ننتكن للتافن تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ناشا من متامكو كنا ganin dai alaman littafin nan yana da matukar muhimmanci a ce kowa yana da dan duk abin da muka in kuka taba kuka ji bayanin da ya fito fili tangaran za ku ji daga littafin sa ka ciro shi ba littafi bane da ya kamata mutum ya wasa da shi wa qala azza wa jalla wa man yu'azzim sha'air Allah wanda duk ya girmama wuraren bauta na Allah ya darajanta su فإنها من تقوى القلوب wannan yana daga alaman tsoron Allah da ke cikin zukata akwai alaman zuciyar nan tana jin tsoron Allah alhamis wal ishirun ai wannan kaɗan ne ai da saura kai yau da rabi ba ta yi ba na eh kafin a wuce ka dai tare wu kafin a wuce to ina ji wajen girmama wannan wuraren akan muka lafi mara da tufan addini irin waɗannan da ake ba da muke ajewa a tsaka muke tufama a wurin da su
ai wannan mun sha magana illa mutane ne wal aukar ba su jin magana amma dai littafi kowane littafi ne an zo da katako in sun yi kaɗan ne a ka to bamu ma da yawa ai katakon da aka kawo yan kaɗan ɗin nan da mutane kaɗan sun ishi mutane an yi maganan nan ba littafin da za a zo karanta shi na addini yanzu kamar wannan yanzu ai ga ayoyi dan ana ta ji ana ta karantowa aya ɗaya ka ajiye ta a ƙasa cikin littafi laifi ne babba ba a ta sai ƙur'anin ba duk aya ƙur'ani sunanta nan muka karanta har littafi a dumu salihin aka yi maganan bishrul hafi ya ga bismillah ya ganta an yi wulakantar ya ɗauke ta ya adana ta ya sa mata turare ga irin alkawarin da aka yi masa to da ba daidai ba ne an maimaita wannan miraran wa tikraran a daina ajiye waɗannan abubuwa a ƙasa mutum yana zuwa ya ɗauki wannan katako ya ajiye ya ɗauki littafin sai ya ɗora bisa kada ya wani ma shi daga tsaye zai yarda shi in zai nafila kawai sai ya saki littafin daga tsaye kuma bai ma waya shi haka eh yana ma waya haka komin kyan ta zo da kana daga tsaye kawai ka yadda ita kawai ka ce za ka kammata nafila sai ya duka ya aje ta in za wani ma tana gaban aljihun sai dai in ya je sujada ta zunguro da kanta amma dai ni dai in ga mutum daga tsaye ya jeho da wayar shi saboda zai nafila ban gani ba amma littafi wani daga tsaye kawai sai yadda shi saboda zai nafila to duk laifin ai duk ɗaya ne shi ma duk matsala ne ba ya yiwuwa sai da ɗora sai dai irinsu ɗaya in irinsu ɗaya ne wannan shi ne ai matsalan to hanzar shi ne shi abu ne ai kamata ya ka aje hanzar ɗin ka ɗora littafi in ma ka rasa komi da za ka ɗora littafi kana da gilas ne ko kana da hanzar ɗin ka ka aje hanzar ɗin ka ɗora littafi ka ɗora bisa hanzar ɗin amma ka aje littafi ka ɗauko hanzar ka ɗora shi ne mun ta alhamaka hansar ɗin kafin littafin ga aya ƙur'ani a ciki kuskure ne ka ƙara bugu mana takardar nan mu raba wa mutane kowa ya je karanta da kai ya gani man mummunan masifar da ke cikin wannan ita kaɗai ta isa ta zama mana matsala ka bugo mana mu gani kun da ce sai an kwana nan ko har da kai da yawan kai ashirin da biyar to a tsaya nan an kwana سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن طراد عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من من الراشدين اللهم ربنا اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين